والصلاة والسلام على سيدنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين وصحابته غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يو أكو غواتان أبيك يو نو يس أكو غواتان محرم ku naku hudu mu a namu uku eh uku ne mu namu hudu ne ko a uku ne ko lahadi sun ta ta eh yau uku ga watan muharram idan sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana hudu wanda ya daidai da biyu ga watan agusta 2022 za mu tashi da karatun hadisi riyadu salihina na'am وعن أبي عبد الله بن عبد وعن أبي وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سب إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه وعن أبي العباس عبد آه عبد الله بن عباس بن عبد المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال an karɓo daga baban abbasu wato kan abdullahi dan abbasu dan abdulmuttalabi radiyallahu anhu daga manzan allah sallallahu alaihi wasallama kai kai to fi ma yarwi an rabbihi tabaraka ta'ala daga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake rawaita daga ubangijinsa in aka ce aka shine hadisul kursi qala ya ce za za same ka zika inna Allah kataba alhasanati was sayyiati Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta kyawawan ayyuka da munanan ayyuka summa bayyana zalika sannan ya bayyana yadda rubutun ya kasance faman hamma bi hasanatin duk mutumin da yayi niyyar yin kyakkyawan aiki falam ya'malha amma bai aikata wannan kyakkyawan aiki ba katabaha Allah tabaaraka wa ta'ala inda huwa hasanatan kamilatan Allah tabaaraka wa ta'ala zai rubuta mishi ladan kyakkyawan aiki cikakke niyyar aikatawan amma bai aikata ba sai Allah ya rubuta mai kyakkyawan aiki wa in hamma biha fa amilaha idan kuma yayi niyyar aikata kyakkyawan aikin sannan kuma ya aikata wannan kyakkyawan aikin kataballahu katabaha Allah wa ashara hasanatin Allah zai rubuta mai lada guda goma ila 700 di'ifin har zuwa ga rubanyi 700 ila ad'afin ka sai haƙi zuwa rubanyawa da yawa da yawa lada a linkawa har da haƙi zuwa linkawa 700 haƙi zuwa sama da 700 a wajen yawa zan yi bayanin abin da ya saka haka wa in hamma bi sayyi'atin idan mutum yayi niyyar aikata mummunan aiki ku daina mana kallon film falan ya amalaha kuma bai aikata ta ba kawai jiye a zuciyarsa bari ya aikata mummunan aiki amma bai yi ba to kataba Allahu inda wa hasnatan kamilatan Allah zai rubuta mishi lada guda ɗaya cikakke yayi niyyar mummunan aiki yayi niyyar aikata zunubi amma sai yake aikatawa amma dan da bai aikata ba to sai an ba shi lada wa in hamma biha idan kuma yayi niyyar aikata mummunan aiki fa'amilaha kuma ya aikata ta ɗin kataba Allahu sayyatan wahidatan kataba Allahu sayyatan wahidatan Allah zai rubuta mashi zunubi guda ɗaya tak wannan hadisi an karɓar shi daga wajen sayyidina Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu shi wannan Abdullahi dan sayyidina dan sayyidina Abbas sahabin manzan Allah ne kuma ɗan sahabin manzan Allah ne kuma abin da zai baka mamaki shi abdullahi ɗin nan da kake ganinsa cousin ɗin manzan Allah ne domin babansa babansa yayan mahaifin manzan Allah ne shi uwa ɗaya uba ɗaya suke abbasu da da da da abdullahi dan abdul muttalibi saboda haka sayyidina abdullahi bin abbas din nan dan abuna cousin yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun musulmai sun musulunta suna maka suka tawo hijira daga maka zuwa madina shekara da manzon Allah zai fito maka ta saka da manzon Allah a guri da ake ci mishi juhufa to a nan wajen suka suka dawo tare da annabi aka zo aka fito makka aka koma wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga ya shiga ban daki da ya fito sai zo ya tarar cewa kun san duk wanda yake da gidajen kakanni akwai inda za ka ga idan an fito daga ban daki wani dan dandamali da ake zama a yi alwala ko wanke kafa ko ko gidajen ƙauyuka haka to haka akwai irin wannan didi akwai irin wannan dan a wajen zaman abu ne kamar ku tunan da biyu na gidan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi da yanzu ya zauna sai ga an ajiye mai ruwa a ƙwarya ya ce wane ne ya ajiye mu ruwa aka ce abdullahi dan abbas ne dan ajiye maka ruwan nan saboda a ko ka yi alwala da shi ya ce allahumma faqihu fi din wa allimhu tawila ya ce allah ka fahimtar da shi addinin nan kuma ka sanar da shi ilimin tafsirin alkur'ani aiko haka ya zama to shi sai ake kiran shi da hibrul ummati ko habrul umma ake kiran shi da turjumanin qur'ani wato mai fasara alqur'ani ake kiran shi da baharul ilmi kogin ilmi ne shi ga kai mutum ne mai kaifin basira mutum ne mai tsananin bincike domin yana daga kaifin basirarsa yana ɗan shekara goma sha uku manzan Allah ya wafati yana ɗan shekara goma sha biyar sayidina umar radiyallahu anhu ya ya karɓi jagorancin musulmai amma sayidina umar yana kiran shi tambaye shi shawara sai ya ce mai me kake gani shawara kaza kaza kaza kuma sai ya ba da amsa kuma ya zamanto wannan amsar da ya bayar ita ce daidai shi sa a zamanin ake kiran shi da fatal kahul bi ma'ana saurayi amma kuma gashi dattijo saurayin dattijo ake kiran shi saurayi ne a shekaru amma yake da kaifin basira na dattijai na dattawa wato sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu a ya fita tare da sayyidina da sayyidina aliyu a yakin jamal ya fita da shi yakin sifin ya fita da shi yakin nahara wanda ya yaki kawar jawa yana daga cikin kaifin basira in tashi sayyidina aliyu ya aika shi ya je ya tattauna kamar muhawara ko mukabala tare da wato kan wa'insu jama'a da ake ce musu haruriya wa'inda suka bauɗe ga kan tafarkin maza Allah sallallahu alaihi wasallam su mutum dubu shida ne shi kuma shi kadai amma da ya je yana zance saboda fasahar sa ta zance sai da ya samu ikon converting din mutane dubu biyu daga cikinsu a lokaci daya ta ku wannan basira tashi ta kai ta kawo ta sai na abdullahi bin abbas sannan ya karanci alkur'ani wajen zaid bin sabit da ubay bin ka'ab kuma abinda zai na ga muku yana da binciken gaske idan yana akan mas'ala guda daya lambari guda daya yakan iya tambayar sabon manzon Allah daban daban guda 30 me kake gani akan kaza me kake gani kan idan ya tattara su shi kuma sai ya zo sai sai dunkule sai fitar da natija guda daya to sai na abdullahi bin abbas din kenan ya ɗauke mun shekarar da ya yi wafati ne ala ai yaron dai na ɗan shi eh to assignment na baku ko ni kuka ba yawwa ya kasance mai tsari ne a rayuwarsa yana tsara ranakun ba da karatunsa akwai ranar da ake yin karatun tafsiri akwai ranar da ake yin karatun fikiru akwai ranar da ake yin karatun magazi wata kan yaƙi yaƙi da aka yi ba wai na iya musulunci ba shi amfanin sanin yaƙi yaƙi yana saka wa yara da wanda ya kalli fim ɗin usman da fim ɗin ertugul za ku da ake ajiye yara ake ba su labarin wani yaƙi yana saka musu shaja'a me yake cewa jarumtaka sannan akwai akwai ranar da yake koyar da shi'ir waka shi kuma yana sa yaro iya fasaha da iya magana akwai ranar da yake koyar da adabi kawai iya fasahar da, da magana zance da dai sauransu haka yake kakasa a kwanukansa to shi din hadisin nan da ya karbo ya karbo ne daga manzon Allah manzon Allah ya karbo ne daga Rabbul Izzati wal Jalali daga cikin abin da Allah yake kimsa wa manzon Allah bilawa da ta yace inna Allah kataba al-hasan inna Allah kataba al-hasanati was sayyi'ati ko Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta kyawawan ayyuka da munanan ayyuka to anan rubutun da aka ce sun kasu kashi biyu ko ma'ana suna da ma'ana guda biyu ma'anar farko ta yi a ce Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta kyawawan ayyuka da munanan ayyuka baki daya a lauhil mahfuz wannan kuma alqur'ani zai tabbatar da haka inda yake cewa inna kull menene inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar kowane abu man halice shi ne da kaddararsa yana cewa kuma wa kulli wa kulli sagirin wa kabirin mustaqar duk wani kyakkyawan aiki komai kankan ko duk wani kyakkyawa da mummunan aiki komai kankantarsa da komai girman sa Allah ya rubuta shi a lauhi mahfuz to shine nan inna Allah katabar hasanati wa sayyiati bi ma'ana a cikin lauhi mahfuz ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu za kuma ta iya zamantowa Allah tabaraka wa ta'ala yana sawa ko yana umarni ko yana rubuta kyawawan aikin bawa da munanan aikin bawa ta yadda hikimarsa take da adalcinsa da falalarsa ta baraka ta'ala yake to wa'innan rubutun guda biyu ko wa'innan bangare guda biyu na rubutun babu wanda ya san su sai Allah tabaraka ta'ala tun balle rubutu na farko da aka ce Allah tabaraka ta'ala ya rubuta su a lawil mahfuz babu wanda ya sani Allah kaɗai ya bar makansa sani rubutu na biyu kuma Allah yana sanyawa cewa dan a cikin akwai wanda ya san abin da Allah ta dama ne alkhairi ko na shari duk wani kaddarar ka ta mummunan aiki da zaka aikata ta a rayuwarka ta duniya Allah ya rubuta ta tuntuni alwal mahfuz amma kai baka sani ba Allah ya kiyaye mu idan wanda daga cikin mu nan zai zo ya sha giya bai sani ba Allah kada ma ya dora mana amma idan ya rubuta to fa idan lokacin ya zai Allah ya kiyaye mu na fahimta da cewa malaman sufaye suke cewa shi Allah yana sa bawa ya zunubi ne don kasancewa kai kaskantacce ne ka nemi yafuwa wajen Allah ana gane katin rubutu kuma na biyun nan shine wanda Allah tabaraka ta'ala shi ma ya bawa kansa sani da falalarsa da hikimarsa zai sanya da kibu da asiri su ringa rubutu a kanka da abin da kai na alkhairi a rubuta da abin da kai na shari a shi ma dai a rubuta misali da ya ce sun bayyana ko ya ce ko sun bayyana zalika sannan ya bayyana haka tawa ta wasu ɗar manzan Allah ta hanyar manzan Allah Allah ta waraka wa ta'ala ya bayyana mana wannan ana gane karatun nan so jana bacci kake ne ko waya kake to to saboda haka sai ya bayyana sai ya bayyana mana haka ta wasu ɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ne annabi ya ga mana idan ba waye niyya ya ɗauki azama ya himmatu zai aikata wani abu na daga cikin alkhairi misali ka ɗauki niyyar za ka yi alwala ka karanta alkur'ani saboda haka ka tashi sai wani uzuri ne ƙarfi ya hana ka to Allah tabaraka ta'ala zai sa a rubuta maka lada guda cikakke lada ne guda cikakke kamar misali mutum yayi niyyar zai yi sadaka ya ɗauki naira ɗari biyar ɗin nan haka zai saraka da ita ashe ita ce ya ɗauka zai saraka ko kuma fitowa ta ne da ya ɗauka misali zan ba da ita saraka yanzu haka ko sai aka samu kuma mata ta zo ce akwai wani ɗana da rashin lafiya za a je kemis don haka idan na bayar na tafi da shi aka je aka siyo mai magani ana ganewa zan kowar kuɗin na ga kuɗin da ya yawa sai da haka za a bani ladan nan na niyyar da ne an gane ko za a bani wannan ladar na niyyar da na aikata zan yi haka da duk sauran duka wa'annan ayyukan duk abin da ka yi niyyar yin sa baka aikata shi ba na alkhairi sai Allah ya baka ladan yin haka ta yi mutum ya ce me isa sai mace kawai saboda karfin fadin fallan Allah ne kawai eh ya nuna maka shine aljawadu shine allatifu shine alwahabu shine arzaku kuma fa'al lima ya shani ganin daman Allah ne da fallansa yace idan kai niyyar yin wani abin alkhairi baka yi shi ba to zan baka maladansa cikakke idan kuma kai yin abin alkhairin nan kai niyyar kuma kai shi to lada kuma za a baka ana gane katin haka zalika idan mutum ya niyyar yin abin sharri bai aikata ba sai a sha kuma bashi lada mai isa saboda yayi niyyar yi sai ya tuna da ni Allah cewa zan damke shi dan haka yaji tsoro na sai a ce to a bashi ladan nan saboda yayi bai aikata ba idan kuma yayi niyyar yi kuma ya aikata ba fa lada goma za a ba zunubi goma za a bashi irin wancan lada goma a'a sai a ce to a bashi zunubi guda ɗaya tak ka a wani fallar ta Allah Allah cewa yake ma kyale shi zuwa awa ɗaya magar ko zai zai zai tuba kai subhanallah ko fadin manzo Allah ka wannan duk wannan abu dan manzo Allah ka wannan da mun mutane da suka zo gabanin manzo Allah sallallahu alaihi agoshin ka ake wutar laifin da ka kana gama gulma ka gama gulma wa'annan da saba ka zo ka rubuta agoshin ka magulmanci eh mana ta rubu a rubuta agoshin ta gulma iya Allah ya kiyamu Allah mun gode maka da ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka za a iya linka maka idan ladan na alkai ne har izuwa rubanyi 700 har izuwa kai rubanyi sama ma da 700 to amma mai isa haka wannan yana da bambanci da mutumin da yi wannan aikin duk mutumin da yake da karfin ikilafi da karfin bin manzala sallallahu alaihi wasallam idan yi aiki akwai daga cikin su wanda idan suka yi aikin lada sai a ba su lada 700 iri na irinka da ba mu da karfin ikilafi ba ko muke yi ba dan Allah akwai wanda muke dan dan mu nuna a so mu to kai sai a baka lada goma idan kuma baki ɗaya dan an so ka ne Allah ma ba zai ba ko ɗaya ba dan Allah bai sirriya an fahimta haka zalika wanda ya fi wanda ya fi mu bin manzan Allah sai a bashi lada ɗari bakwai a inda mu ba mu kai shi a ba mu lada goma shi ma idan ya samu wanda ya fi shi sai a ce mashi ila a da'afin kasira a ta lillin kamai shi za ka ce kuma aka babu waliyan Allah ko wannan kadai hadisin ya ishe ga gane cewa a cikin bayan Allah fa wasu ma sun fa wasu da shi ya ga maka wal abdu kal qalam bawa kai kamar alqalam yake dan haka ni komai zan yi da ikhlasi zan yi dan zatin Allah zan yi shi to ga ku ai ba za ka hada ladan da idan yayi ya dauki kudin sa ya saraka da shi ladan da za a bashi da kai ladan da za a baka domin kai lokacin da kai ta yi cewa yes ka da zaka ba dan Allah amma kuma kana jin cewa Allah na ba 500 din ina jin 2000 shi kuma ya ce Allah na ba da 500 din dan kai kawai in ka ba dubu biyar na gode in ma baka bani ba daman dan kai ne ka haɗa kanka da irin wa'annan to irin wa'annan ake nufi za a linka musu ɗari bakwai wa'inda suka fi su ma a linka musu zuwa ga sama da ɗari bakwai haka zalika idan mutum ya yi niyyar yin sharri bai yi shi ba za a ba shi lada ɗaya saboda me a wani hadisi na manzala sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa ya yin wannan sharri ne min ajali saboda ni ya ƙi dan haka to ba zan na fasa an gane idan kuma yayi niyyar yin sharri mummunan aiki kuma yayi aikata mummunan aikin nan sai Allah ya ce a bashi zunubi guda ɗaya tak Qur'ani ya ga mana ko man ja'a bil hasanatin falahu ashru amsa amsalha duk wanda yayi kikkiawan aiki za a bashi lada irin sa rubunyi goma wa man ja'a bis sayyi'ati wanda yayi mummunan aiki fala yuzza illa misla irin ta guda ɗaya tak za a bashi zunubi guda ɗaya wa hum la zaman kuma Allah ba zai zalunce su ba ko suratul an'am kenan wannan hadisi dalili ne da yake nuna karfin niyyar dan adam da yadda niyya take sada mutum zuwa ga alkhairi babba an fahimta na'am
wa an abi abdurrahman abdullah bin bin umar bin khattab radiyallahu anhu eh qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ذلك ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم قال رجل قال رجل منهم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا لا أغبك قبلهما قبلهما أهلا ولا مالا فنا فنا فنا به طلب الشجر يوما فلم أروح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوكهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أهبك قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقده على يدي على يدي على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفج- فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردته فأردتها على نفسها فامتنع فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قع- فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم إني اللهم إني استدرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه wai auzubillahi to wa ana abi abdurrahman an karɓo daga baban abdurrahman abdullahi bin umar bin al-khattabi abdullahi dan umar a ba zai ake karantowa dan dan khattabi radiyallahu anhuma qala ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in dala in dalaka salasatu nafarin nafarin mimman kana qablakum mutane uku suka fita daga cikin mutanen da suka zo gabaninku suka fita za su tafiya hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhalu har a kwanciya lokacin dare yi musu suka fuskanci wani kogo suka shige shi fana hadrat sakharatun minal minal jabali sai katotan dutse ya waɗo daga saman wannan kogon fasaddat alayyim al-ghara ya rufe kofar kogon da suka shiga tashi tashi hankali sun shiga cikin kogo su ku su yi bacci da safe su tashi wani katon dutse wani katon dutse ya zo ya rufe su faqalu suka ce inna la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum babu abin da zai kubutar da ku daga daga wannan dutsen da ya rufe ku sai dai kowannen ku ya roki Allah tabaraka wata'ala da wani kyakkyawan aikin sa qala rajulun minhum sai ɗaya daga cikin su yace to Allahumma ya ubangiji kana li abawani shaykhani kabirani ya ubangiji ka san cewa ina da na kasance ina da iyaye babata da babana tsofaffi kabira ne tukub wa kuntu la agbiku qablahuma ahlan wa malan kuma na kasance bana cin abincin dare na gaba kafin babata da babana su ci abinci kuma bana ce da iyali na da dukiya na abincin dare na bi ma'ana ba na ce da dukiya ta abincin dare kuma ba na ce da iyali na abincin dare za ku ce ta ake ba dukiya abinci ko za mu zo bayani gabanin a gabanin iyayena saboda shi ladabinsa ga iyayensa fana a bi a ɗalabar shajari yauman sai neman bishiyar da nake sassaƙa wata rana ta kai ni nesa na nisa ko aina a daga daga nisa ne ko shi ibrahim suna faɗansa ko mene na a amis ko eh to amma baiti nake so rani ka yaqubun na a an yusufu za ka ganni na zama kamar annabi yaqubun da yusuf ya mai nisa to a shi ba a cikin bayani na muke ba zan mun zo bayani a falam urish alayhi ma hatta nama ban karaso inda suke ba har sai har sai da suka yi bacci saboda dai san da yi fa halabtu lahumu gabuqahuma na tatso musu abin kumallan daren nasu abincin daren nasu fa wajadtuhuma na'imaini sai na zo da su har sun yi bacci fakaritu an uqazahuma sai na ji nauyin in tashi iyayena suna bacci wa an menene agbika qablahuma alan wa malan kuma na ji nauyin in fara ciyar da iyali na abinci ko in fara ciyar da dukiya ta abinci gabanin iyaye na su abinci falabistu na dan jira kaɗan walƙadaha alayadi alƙado alayadi alhalin ƙwariyar da na tatso nonon yana hannuna ina tunanin wai yaya zan yi an ta ziro mini istiƙaza kuma ina jiran tashinsu daga bacci saboda ba zan ci ba ba zan ba iyalina ba kuma ba zan ba dukiyata ba har sai iyayena sun tashi sun ci abinda suka rage zan bawa ka ji wani irin biyayya hatta barak alfajir har sai da alfajir ya keto wasu biyatu ya ta dahuna inda karmi ga kuma yara na ƙanana suna kuka saboda yunwa ƙasa suna rike kafafuwa na suna kuka fastai kaza suka iyaye na baba ta da babana suka tashi fashari ba ga buƙauhuma suka ci a suka sha wannan abincin daren nasu Allahumma in kuntu fa'altu zalika ya ubangiji idan har na aikata wannan abun ibtiga a wajhika dan neman ladanka fa farrij anna ma na nufihi min hadhihi sakhra Allah ka yaye mana abin da muka tsinci kanmu daga ciki na daga cikin wannan katotan a dutsen da ya rufe mu mana kasu famfarajar shay'an sai wani ɗan ƙofa kaɗan ta buɗe la ya taɗi unar horo jaminu yadda ba wanda ma zai iya fita daga cikinsu to kaga mutum ɗin shi aikinsu da yi قال الآخر سينبي يتي اللهم يا أبنجي إنه كانت ليبن ليبنة أمي ina da wata ‘yar amina, ‘yar ƙanin babana, ko ‘yar yayan babana, kanat a habban nasu ilayya ta kasance wanda na fi so a dukkan mutane. Wafi ruwayatin a wata ruwaya kuntu uhibbuha ka ashaddu ma yuhibbu ar-rijalu nisaa na kasance ina son yar yar uwar yar dan uwan baban nan nawa kamar tsananin yadda namiji yake son mace kuma so na alfasha fa aradtu ala fa aradtuha ala nafsiha sai ne nemi ne alfasha da ita famtana'at minni sai ta ki ba ni kanta hatta alamat biha sanatun min sinina har wani kunci na talauci ya shafe ta a wata shekara daga cikin shekaru faja'atni tazo min tace na yadda kai alfashan da ni kuma ka bani wani abin da zan je in taimaka kaina da iyalaina ana jin katin nan yace fa adaituha 20 wa 100 dinar na ba ta dinare ɗari da ashirin ala an tukalli bai ni wa bai na nafsi ha don kowai ta bani kanta tukalli ta ta wafanta min tsakani na da ita fa fa'ala ta yadda hatta iza qadartu alaiha har sai da na kai ga cin mata wa fi ruwayatin a wata ruwaya falan ma ka'attu bainar jilaya lokacin da na zauna tsakanin kafafuwanta ƙala sai ta dube na ido ta ce ittaqillaha ka ji tsoron Allah wala tafudda al-khatama ba khatima da kace da zuwa wala tafudda al-khatama illa bi haqqihi kada ka cire zobe sai da haƙƙinsa fan sarafta ana sai na ja baya da gare ta wahaya a habbin nasa na koma tare da a wannan lokacin a habbin nasa ilayya na fusanta ga fiye da kowa wata raktu zahaban da zai a aito kuma na bar mata duki abin nan dinaran nan na azurfa da na bata na bar mata su baki ɗaya da tafi Allahumma ya ubangiji in kun in kuntu fa'altu zalika btigha wajhak Allah idan ka san nayi haka ne dan neman ladanka dan dan zatinka na aikata haka fa farruj anna ma'ana nufihi ka kubutar da mu daga cikin kuncin da muke ciki fa farajat as-sakhratu ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha sai kofa sai dutsen ya ƙara budewa amma duk da aka budewa ne kan babu wanda zai iya fitowa ana jin katin nan wa qala salisu sai na ukun yace Allahumma ya ubangiji ista'jartu ujra'a naje na nemi mutane su bani dabbo su bani dukiyoyin su na juya idan na juya idan na idan aka gama juya abin da ake nufi da mudaraba idan aka gama juyawan abinda na samu a cikin ibinawa ba su nasu kasan da da da da da uwar dukiya da riba gairar wa'a ɗaitun kuma na je na jujjuya dukiyar nan aka samu abin da za a samu kowa na ba shi dukiyarsa hadda ribar gairar rajulin wayidin sai dai mutum guda ɗaya tak a cikinsu tarakan lazilahu tarakan lazilahu wa ya bar min abin da ya na karɓa da gudansa ya tafi ban ƙara ganin inda yake ba yanzu lokacin waya bane ba fasammartu ajrahu na ci gaba da jujjuya wannan dukiyar tasa hatta kasrat minul abwalu har sai da dukiya ta yawa na daga kudin sa faja'ani ba da hinin bayan dan lokaci sai ya zo mini bayan lokaci mai yawa ya zo mini faƙala ya ce ya abdullahi addi ilayya ajiri ya kai bawan allah ba ni dukiyata da riba da aka samu faƙultu sai na ce da shi kullu ma tara min ajir duk abin nan da ka gani dukiyoyinka ne minar ibili na daga raƙuma walbaƙari da shanu walganami da awakai da tumakai warraƙi kai hadda ma wata kan bagin nan faƙala sai ce ya abdullahi la tastahzi'i bi kai bawan Allah da Allah kake min wasa bana san izgi ya za ka ce wani ikramin dukiya ta zama haka fa qultu nace la astahzi'u bika wallahi ba wasa nake maka ba dukkan wayannan dukiyar naka ce naka ne fa akazahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu shay'an ya tattara duka dukiyar nan ya tura sai tafi bai bar min amini ba kai shi ko wannan bawan Allah ma yace Allahumma ya ubangiji in kunta in kuntu fa'altu zalika btiga a wajik fa furuj anna ma nahnu fi Allah idan ka san nayi wannan abin ne dan neman zatin ka ka yaye mana wannan bala'in muka bace kama ciki famfar famfajarat sakharatu sai dutsen ya yayi baki daya fa kharaju suka fito yamin shi suka shiga tafiya muttafaqan alai bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi ah wannan hadisi a gurguje yan uwa an karbo shi ne daga cikin shi ma wani babba tinjin ma tinjin daga cikin sabon manzon Allah shine wato kan sayyidina abdullahi ibn umar sun yi sun musulunta tare da mahaifinsa suka tawo suka hijira tare da manzon Allah suka hijira suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin yana kankanin shekaru amma shi kuma Allah ya ba shi ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da bin sunar manzan Allah wata kan in kana neman definition din sufan taka in ka kalli sayyidina Abdullahi bin Umar an gama lokacin da aka fito yakin Badar yace na tafi kamar yadda Imam Zahabi ya kawo cikin sayar alamun nubala'i yace na zo da manzan Allah na ce ya Rasulullah ni ma ina so in fita in yaki tare da kai yace a lokacin ina dan shekara goma sha uku annabi ya ce a bai yiwa ai kai kankanta ya ce haka na kura na koma aka zo yakin uhudu ina ɗan shekara goma sha hudu annabi ya ce mai a kai kankanta sai da aka zo yakin handak ina ɗan shekara goma sha biyar annabi ya yi da sha biyar yana faɗan sha biyar ya fara yaƙi a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato mutum ne mai tsoron Allah mai takawa mai bin iyayensa yana daga cikin irin ladabinsa wata rana yana tafiya a kan alfajarinsa da shi da bawansa bawan ma a ƙasa yake saboda tsabar tsananin rana suna amfani da irin wannan rawanin nan da buzaye suke yi yana cikin tafiya kawai sai ya ga wani mutum sai ce kai kai ko ba dan umar bane ba kuwa ce eh wallahi ni dan umar ne mutum na ɗan sai ya shiga ta yace ai ni abokin babanka ne umar ce a ba ya ake baba kuna lafiya lafiya lau wai saboda ya ce shi abokin babansa ne sai ya ɗauki wannan abar hawa ta sai bar mai shi suka shiga tafiya ƙafa ya ɗauki rawanin nan nasa da ya ki kiyaye ya zafi ranar shi ya naɗa wannan abokin baban nasa ya ce kai je kuma bari mu sha wahala mu tafi kaga wannan wani irin su ba ta kare wato mutum ne wanda yake son bin sunar manzan Allah shi ba an ce idan ya ga annabi ya aikata wani abu sau ɗaya to duk lokacin da ya zo abin nan ya yi shi wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana tafiya ko ya zo ya dan kewaye wata bishiya duk lokacin da sai na Abdullahi ibn Umar ya zo wucewa ta wajen bishiyar nan sai ya je ya ko ba an yake wasu ya komo kan wannan hanyar ya kewaye ta saboda annabi ya taɓa yi ya taɓa zuwa suna ina raka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya je zai kaza ilhadin zai biya bukatarsa asa annabi idan ya tsaya zai biya bukatarsa wannan mushayar da tunan wajen zuwa suke sirfe shi ai ana wajen fada suka gane da ake rufe sarki da zai tashi to wayna mutane suke amma kuma ga wanda fa za ka mulkul lahi ba ubidir hannu duk lokacin da ya zo wajen wannan bishiyar nan ko bai jin komai sai ya je ya yi kada ilhadin sai ya biya bukatarsa ya fito saboda su yanzu sabon zama shi ne wanda aka ce idan yana tafiya a garin madina yana jan kafa ne aka ce lafiya ya ce wai ina so ne kafa ta taba inda kafa a nabi ta taba tabawa sallallahu alaihi wasallam yana shiga masallacin annabi ka gansa ya zo yana ta shashafa abin nan mun bar manzon Allah tabarrukan bi rasulullahi domin nuna girma ga manzon Allah ba abin da yake burge shi ya ganka kana ibada ka iya sallah idan ya ga bawan sa iya sallah nan da nan kawai yake yanta shi wata rana ya je ga ɗaya daga cikin bayan sa kai ka je ka samu dirhami dubu kaza in ka samu wannan dirhamin zan yanta ka aba ba wannan ba sai tafi kasar shan bai tafi zai je kwadago yana cikin kwadago wani yake tambayar labarin sai ce ni bawan abdullahi ibn umar ne shine ya ce sai na samu dirhami dubu kaza sannan zan yake wani ai wahala kake ba kanka je ka samu lokacin da ka tabbatar zai fito da gida ka ka tsaya ka tabbatar zai kanka ka aje lafiyar raka'a biyu ne kyau ka gani ya dawo gida sai da tabbatar lokacin fito sai na Abdullahi ibn Umar yayi ya tada kabbara yana sallah ya sallah mai kyau da islami ce kai wani ne ce ni ne ce kai za ka yi irin wannan kake ba kai jaka an yanta ka to haka yake wato lokacin da sayyidina umar ya zo zai wafaci haka yake a je a tattaro ku je ku haɗa a kan kanku samu mun mutane wa'inda za su haɗu su yi shura su yi su yi shawara a tsakaninsu da za su tadda abin nan bayana halifa bayana a ƙanƙanin shekarun nasa shin ko ka san cewa sai da aka saka ɗansa a cikin wanda za su zo na su ba da shawara saboda an san wane ne shi abdullahi bin umar sai da umar ya gani shi to waye wannan aka ce wai abdullahi shi a abin da wannan a cire shi a cire shi a abin da wannan haka yake lokacin da sayyidina usman bin affan radiyallahu anhu ya kan halifanci kuma waƙiyar nan ta zo za a shaidantar da shi ya shiga gida ya ɗauko takobin babansa umar ya ringa difa'i yana karewa har sai da aka shaidantar da sayyidina usman da aka shaidantar da shi ya da ya ɗauki takobin nan ya zira ya ce ya kai abdullahi ka fita daga harkar hukuma tun daga lokacin ya guje wa mutane shi shi a'a shi sai da Abdullahi bin Umar yace ya ya guje wa mutane da aka zo ana rigima tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya radiyallahu anhu ko ake samun abin da suka samu ba mai sama ce rigima ba Allah mutu ba manya ne sayyidina Umar da ya sayyidina Ali da ya jawo shi yace zo in baka gwamna na wani gari yace a'a ni ba ni a harkar shugabanci sai na mu'awiyar da ya ja shi nan ma ya ce mai ba ni a harkar shugabanci duk wanda da aka ɗaura a halifa aka ce wani ne halifa to sami na wa ɗana duk wanda aka kawo shi madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko maka a matsayin cewa ya zo shine shugaban mutumin yadda zai tsaya sallah a bayan kowa da kowa shine sayyidina abin nan Abdullah bin Amr bin Al-As ya so ya ya mai wayo ya shigar da shi cikin fitina Allah ya ƙara yadda gare su dukansu sai ya zo ce haba kai abdullahi kai fa shugabanmu ne kuma ɗan shugabanmu ka fito kawai a maka mubaya sai ya ce mai na rantse da zatin Allah idan zai saura sauran mutum uku a duniyan nan ana neman shugabanci bana bukatarsa ne rama shi yasa da rigima ta kaure tsakanin sayyidina abdullahi bin zubair da su marwan bin hakam ya ce kowannen ku babu wanda zan mu baya amma duk wanda ya zo a matsayin shugaban mutum an ta zai sallah zan bi shi sallah idan aka ce a kawo zakka zan ɗauki dukiya ta an bayar shi zakka ya sarrafa shi wanda kawai bai sallah a bayan sa shine hajjar bin yusuf sakati aka ce me yasa yace saboda yana jin baya yin sallah akan lokaci ni kuma bana son lokacin ya wuce sallah to dai tarin nashi da tsayi kuma hadisin yana da yawa to eh to in yayi da yake manzala sallallahu alaihi wasallam ne yake ba su labarin wa'insu mutane uku ne suka fita tafiya shine suka shiga kogo abinda ake nufi da kogo shine dutse ne akan hanya ake ganshi da dan rami a cikin sa to ana iya shiga cikin sa da rana a huta saboda zafin rana akan iya shiga cikin sa a kwana idan dare saboda jin tsoron yan fashi ko wani namu daga cikin namun daji da dare mu suka shiga dan su kwanta da suka shiga dan su kwanta muna karatu muna karatu da suka shiga dan su kwanta kawai ba su katotin dutse ya sauko musu ba ya rufe su rubu hankalin ya tashi suka rasa yadda za ba su da karfin da su tura wannan dutsen sai suka ce to fa sai mu roki Allah kowa ya duba ya ga cewa me yayi wa Allah tabaraka wa ta'ala na daga aikin alkhairi na farkon su yayi tawassali da irin biyayya da yake wa iyayensa kullum shi yake fita ya je yoyo ice idan ya je yoyo ice zai sayar da icen nan bayan ya sayar da icen ya ɗanto da kuɗin sannan ya samu wata itin kesa ya tatsi nonon abincin nan ya kawo ba zai yadda nonon nan ya zamanto sai ya fara ba wa iyalansa da dukiyarsa ba dukiyarsa anan shine bayinsa bawan ka ba dukiyar ka ne ba shi yasa kawai tsabar dukiyar ka ne idan ka mutu ma da shi ake sabida haka sai ba zai ba wa iyalinsa da dukiyoyi da dukiya da bayinsa har sai babarsa da babansa sun sha sun koshi abinda suke saura su wata rana ya tafi yau icin nan inda ya tafi bushe da ya je zai ta yi nisa kafin ya dawo har dare yaya iyayen sun kwanta ga nono nan annansa sai yake tunanin wai wanne zan yi in ba wa ƴaƴana su sha ko kuma in ba in bari su iyayena sun tashi ce ka iyayena sun yi asma da kowa sai da ga 'ya'yan suna kukan yunwa ya ce shi ba zai bayar ba har sai da ya jira yana ta jiran za su tashi za su tashi wasu tashi ba za su tashi wasu tashi ba har sai da alfijir ya fito suka tashi kuma bai ba kowa ba suka sha suka koshi suka abin da suka ragoya ba 'ya'yan ka duba ga wani irin biyayya na da ake wa na iyaye ya ce to Allah ka yaye mana shi ne Allah ya dan bude kofa amma ta yadda ba su fito ba na biyu su shine mutumin da ya ji tsoron Allah a lokacin da yake da damar da zai iya sa'a wa Allah yana da macin da yake so kuma yana faɗa ya neme ta taƙi talauci ya kama ta da ita da iyayenta ta yadda barka sai da jikinta don iyayenta su abinci ta zo ya ba ta dinari ɗari da ashirin ta yadda suka samu waje da za su zauna da sai Allah ta cire kayanta sai da ya zo zai kwanta da ita ta ce kari tsoron Allah kakka cire hatin kakka cire zobe daga daga mazauninsu sai da haƙi bi ma'ana kakka cire mun budurtin takata sai da sai da saraki nan da ya ji ya ji tsoron Allah ya ce to na haƙura wallahi tare da hakurin da ya ba wai ya je san ta ba a tare da lokacin ma da ya hakura san na ta yana iz- yana iza a cikin zuciyarsa amma ya hakura duk karfin sannan da yake mata ya hakura da wannan abin ya ji tsoron Allah kuma abin da ya ba ta dukiya bai kwace ya ci ɗauki abin hidima ya ce Allah kayi mana tsoron wannan abin na ma kofa ta ɗan buɗe amma ba a tsirta ba na uku ya yi amfani da tsoron Allah sa gashi na taɓa dukiyar mutane na kuma musu mutum ɗaya kuma duke ta sa ta kowa yawa bai ƙara dawo ba ranar da ya dawo in ya ga dama zai iya raba gida hudu ma ya ce gida ɗaya ne naka wannan kuma ana wani ai bai sani ba ɗauka zai tafi domin da ya ci mutum naka ne shi kansa mamaki yake an ya dukiya za ta iya wannan yawan ya ce naka ne da Allah ya tashi dama wanda Allah ya baso shi yake wa intanet sai ya yi mai intanet to ya kwashe shi ko wancan bawan Allah ya ki ba ko ya ki ba shi anini bai ajiye mai ba bai inda ya ga dama in ya tashi shi kaga Allah sha sha sha kai ka in an ci maka nan duke taka ta zaka da wasa ake maka ko zai ce haka amma duk da aka ji tsoron Allah ya ce Allah idan nayi haka domin kai ka bude sai aka bude abin da yasa Allah bai bude masa farko ba yana so kowa sai ya faɗa wata kan ya istigasa da wai daga cikin manya-manyan ayyukansa an ba haka ganin daman Allah ne mutum ɗaya na faɗa kawai don kowane guda ɗaya babban abu ne in an duba haka ne iyaye wasa ne tsoron Allah wasa ne ko kuma rikon amana wasa ne ai ba ba wasa bane ba na yi fahimta to saboda haka wannan hadisi daga cikin fa'idojinsa shine yana nuna mana ƙarfin fa'idar biyayya ga iyaye maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa yana daga cikin manya-manyan laifuka da Allah bai sassauta wa ɗan adam da su shine ashirku billahi abin ta haɗa abin bauta an da ya san shirka wa uququl walidain da saba wa iyaye duk mutumin da ya saka uwarsa haka ko ya saka ubansa haka ko ya saka suke kuka ba na farin ciki ba na bakin ciki ko sun da sun yafe sai Allah ta bashi kowa ne shi haka abin yake shi ta aka ce ko da ku akan abin da ba daidai suke ba bisa hankali domin in ka sa mahaifiyarka aka ce mata ko ka ta gai kayi abu ba daidai ba ko aka ce mata kana abu ba daidai ba ta ji babu daɗi wallahi Allah ba zai kyale ka ba wannan ka'ida ce ta Allah saboda girman iyaye ne Allah ya haɗa binsa da binsu haka ya ce ne wa ƙadarar buka Allah ta abudu illa iya Allah ya hukunta kada ka bauta wa kowa sai shi bai ƙara cewa kai sallah ba bai ce kai azumi ba bai ce kai zakka ba sai ce wabil walidain isana sannan kuma sai ka biye sai ka waki yayi biyayya daga fa biyayya gare shi sai ce kuma sai iyaye dan haka duk wanda ya taba iyayensu ya yi taba iyayensa wallahi in dai suka bata rai da kai sai Allah ya bata wa rayuwarka haka rayu haka lamarin yake malamai suka ce wallahi ko akan gaskiyar kai sai an sai an girgiza ka to ina kuma akan rashin gaskiya haka yace fa in ma yablu gana in dakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin kaka ɗaya daga cikin su uffin abin da ake nufi da uffin a larabci a hausance shine kada mahaifiyarka ko mahaifinka wani abu ka ce kash kash din nan ma haka Allah ya ce kaka in ka ce ma ka ji dan kash a zuciyarka to sai Allah ya girgiza ka yanzu mutane nawa ne za ga an wayi gari yara ba san menene soyayyar iyaye ba an wayi gari yara ba sa jin tausayin uwarsu ba sa jin tausayin babansu ka san cewa idan ne wannan abin babana ko babata suka ji ba zai hana su bacci zai sa su kuka amma fa sai ka je ka yi sannan kuma in aka tashi aka girma kaga cewa dan wane ya zama to mai kuɗi dan wane ya zama to babban likita ya zama to abu kai kuma kana nan ka zama to susu su kana kana bin tasha kana larabar sai kan cewa wa wancan ce ta samu wani wani hannu kai ne ka saka kanka hannu saboda kana bata wa iyayenka kai ka saka kanka ba wani jifa ƙarya kashi kai ka jefi kanka cincin wallahi muna yara na kulle duk lokacin da ba da wannan tarihin na cewa ba zan faɗi sunan mutumin ba akwai waɗanda muka tashi tare da su amma ba su da aikin idan ba ba su ce musu wani zo imin kaza zai ce dan me ba ga wani ba sai muna magana ne kana wasa yacca sai ce ba gaba na ba wallahi wata rana sai muka sai bacci ya ɗauke ni daddare sai ne mafarki kiyama ta tashi ga munan uriyana duk wa'in su ahwal na kiyama ga sunan tashin hankali aka taho to akwai wani malam jamilu malamin mu ko yana nan da rai in yana da rai Allah ya kara mai lafiya ma shi da rai Allah ya cika shi da rama sai aka ce ga aljanna mu tafi aljanna maka tauri ni da wannan wanda aka taso nan ana nema maka zo kofa ta aljanna to ga malam jamilin nan sai zama to kamar shi ne tafantan mu yana annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai magana shi kuma yana sanar da mu sai aka ce ku zo ku shiga mun zo mu shiga sai ga wancan wanda yake gaya muku da roba ruwa a ranar yamman ranar da zama farki babar ta ba shi roba ruwa ya je ya ebo ruwa ki zuwa da wannan roba ruwan ya tora ita a nan sai zai shiga ka cikin lalata babban da kai saboda ba ka zuwa cikin kwai da na sa kasa gaya mai sai na ga cewa to in ban gaya mai ba kuma na ci amanarsa na kira shi a gaban uwa kuma ita ne sa rasu Allah ya kanta tsawa na ce ga kuma farkin da ne baka kiyaye to wannan kaga matsima ukaliya mu bi iyaye a hankali mu bi iyaye a hankali mu bi iyaye a hankali kun ji abin da ake gaya muku ba ka billahi lazi la ila illa wa duniya ba ta mutum tauba kuma ba ruwan Allah ka ji mai idan na kauta eh mana to wannan kenan ah sai na biyun su a oke a shaddin muhimmancin bayanan sannan daga cikin fallar da a kai fa'idin za mu fahimta a wajen nan shi ne gujewa saɓan Allah din tsoron Allah yana janyo mutum samun falala babba daga cikin falala shi za a wancan hadisin da mutane bakwai da Allah zai sanya su a cikin inuwa ranar da babu wata inuwa sai shi ya ce wa rajulin da atu imra'atin za ta mansibin wadda malin faƙala ko inni a kafin ba da mutumin da mata mai dukiya da kyau ta neme shi ya ce a ni na ji tsoron Allah shi ma Allah zai saka shi daga cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai shi sannan kuma abin da za mu ƙara fahimta shine amana rikon amana a baka dukiya ka riƙon amana a kanta yana daga cikin dalilin da zai sa da mutum da alkhairin duniya da na lahira baki ɗaya bari ma 'yan kasuwa suna cewa har fa kafiran ba a taɓa samun mutumin da ya riƙe amanar dukiya bai talauci babu shi a baka dukiya ka rike amanar ta kai talauci babu wannan kuma ba a taɓa samun mutumin da ya ci amanar dukiya ba ko da kuɗinsa sun kai ƙaruna sai an waye gari ya zama to haba an mantura kamar to kace wanda za a bushe ta da iska Allah ya sa mu daga cikin masu biyayya ga iyaye daga cikin masu riƙon amana daga cikin masu sun tsoron Allah a tabaraka wa ta'ala sannan ana nuna mana ikhlasi ikhlasi yana da matukar abu yana daga cikin abin da yake yaye bakin ciki duk abin da za ka yi shi ka yi shi don zatin Allah ina yawan gaya muku ni ƙarshen rayuwa ta da na sani da sai da mulki su kullum abin da za ta ce mu yi shi don Allah mu yi shi don Allah kuma ta ce ta koyi wannan abin ne daga wajen babansa shi Abdul Malik dauke ni ya ce duk abin da zai yi yana Allah ya sa mu yi don Allah Allah ya sa don Allah maka ita ma ka ce to Allah ya sa duk abin da muke yi mu yi shi don Allah in kai wa mutum dan ya maka in Allah ya da wata rana sai sai sai kai nadama nadama da babu komai domin shi Allah ba abin da yake so kamar idan za ka aiki ka yi shi don shi karka ce bari ringa wannan karatun na riyadu salin don su malam prof ce a su ne ya iya karatu ka a yi shi don riya ka a yi shi don sum'a ka a yi mu yi shi don zacin Allah shi sa Allah ta raka wata ala sun tsabakin shirka da yi haka ya ce ana aginar shuraka'i an shi man amila amalan man amila amalan ashraku fi ma'i gairi tarattuhu wa shirkau Allah ya ce ni mawadace na wadata daga barin yi wa abokin tarayya duk mutumin da ya yi aiki ya haɗa abokin tarayya bari in ringa kyautatawa a gidan sajada da duk wanda za su zo gidan sajada ce a bawan Allah na ai kyautatawa ne ai bai wa Allah ce mai kyautatawa ne Allah ya ce zan kyale shi da shi da wani masu faɗa mai ranar tashin alƙiyama ka wayi gari ka zama kawai a radisi ta ingantacce Allah zai kawo bawa ya ce mishi ya ce mai ya ce wani a ce wannan Allah ya ce wannan bawa na yi rashin lafiya baka duba ni ba ce Allah wani mutum ina kai ina rashin lafiya ce ai bawa na wani ya yi rashin lafiya baka duba shi ce Allah na duba shi ce a ka duba shi dan a ce ka duba shi da abin da dan haka shine wannan ladan naka azabtu daibatukum fi atikum dunya wastamta'tum biha kun nema a ji kun nema a faɗa to shi kenan shi ne wannan ladan nan shi kenan shi za ga kafirai idan suka aikin alkhairi ya an fi sa sosai akan idan musulmai suka aikin alkhairi saboda shine ladan nasu shine ladan nasu Allah ya ce na roƙe ka ka bani ba ka bani ba ce Allah wane kai da kake algani ya ce bawa na ya roƙe kai ce Allah ai na bashi ce a ka bayar da a ce wani mai kyauta ne kuma an faɗa shi ne dan haka idan aka masa Allah ya ce ku danna shi zuwa wuta Allah ya kiyaye mu Fatima za ta faci Allah da sati mai zuwa sai mu yi tambaya akan shi wannan a duba a duba a duba babin da muka yau muka gama wannan babin baki daya